الرحيم bayanin cewa zakka ba bai halatta a ce za a ba da ita ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko waɗanda suke barorinsu ko waɗanda suke barorinsu su ba wanda za a baiwa zakka ba ne an karbo daga abi huraira Allah kara yadda a gare shi yace matasai da na Hassan dan sai da na Ali ya kan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah kara yadda a gare shi ya dau wata kwayar dabino daya daga dabinan zakka dabinan da yake an kawo ne na zakka ya sanya wannan dabinan a bakinsa sai na zala ya ce da shi ka fito da shi fito da shi a yadan ya ce fito da ita sannan ya ce ashe ba san cewa mu ba ma cin zakka ba ko sadaka dan zala sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa an hana su cin zakka wato sadaka wadda take wajiba hakanan ma an hana su cin sadaka wadda take ta nafila shi ne ce farin kanat au nafila ta farin lafiya ko ta nafila zai an na hausa nafi domin dauɗa ce ita zakka ko sadaka dauɗa ce ta mutane ana fita ita ne don a tsarkaka yadda zai zo bai ta dace ba a ce an bada ita gaba da gartan bayi tsarkaka inna ma yuridu Allahu li yusiba ankum ar-risa ahla al-bayt wa yudhkirakum tadhkira Buhari da Muslim sun ruwaito da musulun ya ruwaito ashe ba san cewa mu sadaka ba ta ba gare mu ai fa ya ramu alaihim wa law da akli ai sadaka ko zakka haramun ce ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba ci za su yi ba ka dauka da aka ce ba sa ce to sa iya sawa ko sa iya rikayawa ko wani abu na aka ce gaba daya la ta hilu lana sadaka an tafi daga Anas bin Malik Allah kare ta a gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wanda dino akan hanya sai yake in da kada a ce dabinan nan na sadaka ne daga dabinan zakka ne da na dauka na ce musulun ya ruwaito hadisin haka abu dawuda an karɓi daga aisha allah ya kara yadda a gare ta da aisha ta ce an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam nama na ce wannan nama ne aka bayar da shi sadaka ga barira ita barira jariyatul li aisha bayangar aisha ce wasu ya fi laha a hadisu filbai wal itki za a faɗi wasu hadisai da suka shafi maganar barira a babin ciniki da babin yanci. A namanin ya tsince daga wata zakka ne da na sallallahu alaihi ya aika a ita a ita barira. Sai ta kawo wannan naman bayan ta dafa ta gyara ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yayin da mazala sun cewa ai daga wajenta ne sai ce shi wannan naman shi ne ita hakinta ne yake zaka idan tun da yake ta karɓa ko ya koma nata shi ke nan zakka ta kai mahallaha inda aka ce sai a yi ba ba da ita an ba da ita ga wanda yake ya dace a bashi ta koma ta nata abu ne nata kuma abu ne yake naka ko Allah ka iya kyauta da shi ko ka iya sadaka ka iya cinye kayanka tunda dai naka ne falan ma kaddama ta yayin da ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sai siffar ta sauya ya koma kyauta ce ya zama ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ita ce yace sadaka gare ta wani na hadiya to muku kyauta ce gare mu abdin biyan ne suka rawaito hadisin nan ban na tirmidhi buhari da muslim da abu dawud da nasa'i da sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in an ka masa abinci yakan tambaya abincin na ne in an ce kyautar ce aka kawo rasulallah sai ya ci daga wannan kyautar in ko aka ce a ainihin sadaka ne to ba zai ci ba wato alfarku bai na sadaka tuwal hadiya bambanci da ke tsakanin sadaka da kyauta annan sadakata cewa sadaka fi yayin da alhajatu ana kula da bukata a cikin wanda za a baiwa sai wanda yake da bukata shi ake ba sadaka amma ita kyauta ana lura da girmamawa ne a cikinta ba wai dan bukata ba ana ba da kyauta ma ga wanda yake babba gaba da wanda ya ba da kyautar ba eh, yasa ake cewa tururuwa ba ta da komai ne da wucin abu ta kawo annabi Sulaimanu in bai isa abincin mutum ɗaya ba ga da za a dan Sulaiman ta wuce iyaka hangen gani da ta kowa zaman zai kyauta zai ne da abin da yake da iko a kai ko za ka abin da muke da shi kenan to wani a ita ta fi jawowa da ulfati ga haɗa kai kyautar nan ita ta fi jawowa ga haɗa kai to da turmizi da musulun sun ruwaito wannan an kawo daga Abdullahi bin Haris abin da yake hashimi a Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kawo hadisi har ya faɗa a hadisin manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zakkar da aka ce a fitar ko sadaka da aka ce a fitar dauda ce ta mutane an ce sanne ta ne don su barkata ita ba tare da ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alu Muhammadin ya da annabi sallallahu alaihi wasallama an anfin banu Hashim annan fa a babun zakka akwai ali na babun addu'a wanda anan an ce kullu taqi alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kullu taqi iyalin gidan annabi duk mai tsoron Allah duk mai jin tsoron Allah to iyalin gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma a babu zakafa in an ce alayin annabi to wa ake nufi aka ce banu hashim da banu muttalib wurin imamin shafi'i da wasu da yawa daga malamai saboda hadisin da buhari ya ruwaito jawarun nujimin ya ce na tafi ni da usmanu wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wata ya rasulun lahin ya za ka ba banul muddalibi daga humsun haibara wata rakta namu ko ka kyale mu bi manzilatin wahidatin alhali da mu da su duk tafiyan mu daya shi sayyidina usmanu jikan wato abdumanafin ne amma ta fuskar ɗansa wa abdushamsin abdushamsin to shi ko zubairu shi kuma jikan abdumanafin ne amma ta fuskar ɗansa shi ne naufaru shi abdumanafin an ce yana da yaya hudu da hashim da muddalif wanda wasu da yawa malaman tarihi suna cewa su wayannan duk uwarsu ɗaya akwai kuma ɗansa na uku shine abdu shamsin dan na hudu shi ne na faru wasu sun ce su ma wa'annan uwarsu daya amma sun ce kowanne a cikin su uwarsa daban to shi dai wajen imami shafi ya ce wannan a wanda duk hashim din nan ya haifa da wanda mutalib din nan ya haifa to ba a ba su zaka ba shi sai dina usmanu ya haɗu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a abdu manaf amma kuma daga abdu manaf ne suka rabu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen hashim ne shi ko sayyidina usman ta wajen abdu shamsin shi kuma jubairu ne mutumin shi ma ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam a abdu manafi amma daga abdu manafi ne suka rabo ya zama shi manzo Allah ta wajen hashim ne shi ko jubairu ta wajen naufaru ne wato su ne a kan su kabilun nan guda biyu ne sai da abu abu da yake cewa a ya ahawaina abda shamsin wa naufala u'izukuma billahi an turisa harba أيا أهوينا أبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تورثا حربا تو سيتي أي بنو هاشم da banin mutane tafi su ɗaya yasa janna ba su daidai ne amma ku bangaren ku daban imam malik ya ce da imam ahmad da abu hanifa a banu hashim ake nufin kadai abinda ake nufi da banu hashim a iyalin sayyidina ali da alin iyalin sayyidina akil da iyalin sayyidina jafar da iyalin sayyidina abbas da kuma ala iyalin harisu harisu shine babban dan abdulmuddal amma wannan fassarar da shi mai littafin ya kawo kamar da dan yara a kai saboda wajen abu hanifa shi ya tafi zuwa gadon ce banu hashim da waɗannan amma su malikawa suna ganin duk wanda hashim ya haifa duk wanda ya ko fito daga tsatsan hashim to shine ba za a bashi zakka ba akwai wasu da yawa wanda yake tsatsan hashim ne amma ba su fito waɗannan biyar ɗin ba da aka ambata yawa ko wasu tsatsan hashim din wanda ba su bi ta kan waɗannan ba ai shi kansa abdulmuttalib ya'yansa nawa ne ‘ya'yansa maza sun kai goma kuma da yawa daga cikinsu suna da ‘ya'ya suna da zuriya kaga wajen imamu malik ba za a ba su daga zakka ba waɗannan ‘ya'yan nasu ko da ba ta gidan saidina albani shi saidina ali damu ma ba wato daga abu dalib ne abu dalib ɗan abdulmuttalib abdulmuttalib ɗin shi ne wato ɗan hashim to a zakka haramun ce ko sadaka haramun ce akan banu hashim an gama akan wannan haramun ce ma kuma ba da ita gabanin mutsarin awwali a gurin su na farkon awwali na su wancan na farkon imami shafi wa jama'atin kurimuhu hakkahum sai fa in bai zama ba a ba su hakkin su daga baitul mali shine rabon zawul gurba da sun samu su karbi zakka kamar yadda aka ciro daga sashen hanafiyawa da malikawa da shafiyawa an aka duba littafin nan amalufa na zu amalufa za a ga ya kawo cewa a yanzu tafiyar wakashi ta yi kunshi da cewa ko da su din ma a ba su akwai littattafai musamman a can magarib da wasu malamai suka rubuta a kan maganar ba da zakkan nan ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai cewa to in baka ba su ba so suke so kake su je su ne makafirai aiki don samu abinci an kace ba za su ba ba a ba su daga baitul mali ba a ba su daga baitul mali to ka zakka ma kuma an ce ka a ba su kuma ba dubu yanda lokaci ya zo ba an ce har yanzu hukuncin haka yake to so ake sai sun koma su ne makafirai aiki don su ci abinci yanda wani malami yake faɗa kenan amma a gaba ɗaya dai maulan mu shewa amadu tijjani radiyallahu ta'ala ya ce sam sam ba daidai ba ne a ce za a ɗau zakka a ba iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su haɓa kuma ba su za ka yi ka ba su hadiya ma in Allah ya hore ma ka ba su hadiya in ka ci sa'a sun karɓa ai ka yi sa'a eh amma ba ka ce za ka ɗauki zakka ka ba su ba ita in zakka ce za a ba su sai dai in mai kuɗin ma shi kansa nasu ne banu hashim ne yake da kuɗi zai fi da zaka ya iya ɗauka ya bayar ga banu hashim yan uwansa yan gida ne wannan gida ne ba komai yan to akwai dai maganganu da yawa na malamai akan haka to wannan magana ce wadda za a iya cewa tana da mafita yanzu da su'ari don a kare su daga kaskan da kai wajen roƙo ko bara wasu jama'a suka ce wasu a cikin iyalin gidan manzo suna cikin masu faɗa wannan magana kamar shi maula mushauci jani libarin fakatana halitta ne daga sashen su ga sashi kadai akwai zantarka da yawa ga malikawa a wannan babin cewa maganar ba da zakka ga iyalin gidan annabi a yanzu da ya zama ba a basu da kafashin lali akwai kauri da cewa ya halitta da zakka ta farilla da zakka ta nafila sadaka ta nafila da kauli akwai kauli da cewa gaba daya bai halatta ba da ta farilla da ta nafila akwai kauli da cewa a'a ta farilla ce ba ka dauka ka ba su ba amma ta nafila ka iya dauka ka ba su akwai kauli da cewa a'a ta farilla ce ka iya ba su amma ta nafila ba ka dauka ka ba su ba ya zama zantuka hudu kenan na malikawa a nan to rawahu muslim ne da nasa'i suka ruwaito wannan hadisin ya an karɓo daga rafi'u a ɗin rafi'in bararren manzo sallallahu alaihi wasallam Allah kare ja a gare shi cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mutum dan ya tara zakka daga banu mahazumi shi wanda wanda aka aika wanda aka aika aikin zakka sai ya ce da abu rafi'in ka zo mu tafi tare kai ma za a baka za a sa za ka samu daga cikin irin wanda ake bayarwa ga amilin zakka sai abu rashin ya ce a'a kafin raka ta bara in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa masa in tambaye shi daidai ne raka ka din sai Abu Rafi ya je ya tambayi manzon Allah sai manzon Allah ya ce da shi yin amfani ai banaran mutane yana cikin su kai banu Hashim ne suka yanta ka tunda manzon Allah ne ya yanta ka to da kai da banu Hashim ai duk tafiya ku daya kai muku banu hashim ba daidai bane mu karbi zakka zakka ba sadaka ba ta halatta gare mu ai fa kazalika bawalina haka nan barorin mu la tayyidu lahum sadaqatu zakka ba ta halatta gare su ya wala taridu alayna sadaqatu ala barirata tayi wani ya ce a wannan ko ba samu ta nakuri ba a baya ba an ce an baiwa barira ba barira ko ba ita ma a gidan annabi take ba aisha ce ta yan tata wa kanat ita barira ta kasance kuyanga ce ta aisha aisha ta yan tata ta ci gaba da zama wajen aisha abin da yasa aka ce ba za a yi mana itirari da wannan ba saboda mata annabi sallallahu alaihi wasallama da masu yi musu hidima lafna min alil baiti ba su ake nufi da alil baiti ba in ji wasu malaman da yawa amma akwai masu cewa a su ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga alil baiti amma masu yi musu hidima su ne ba sa ciki kamar yadda nan gaba zai zo a kitabul fara'ile in Allah ya so to rawahu tirmidhi abu dawud abu dawud ne ya rawaito hadisin da tirmidhi tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce albabu sani babi na tabbas a cikin farna kamewa mutum ya kokari ya kame da zargin roko in ba larura ba in ba dole ka kama ba wani ya tabar ko ta'ala ya ce ya tuba mul jahilu abin ya amurta wanda yake jahili sai ringa ɗaukar mutanen nan mawadata ne saboda irin yadda ba ruwansu da su roki kowa ba ruwansu da su nuna suna halin bukata kana gane su da alamunsu ba sa roƙon mutane ballanta na ake sun nace nacewa awwalul ayat farko wannan ayat al-fuqara da zina usru fi sabilillah wannan ya tabbata ga wanda suke fakirai sadakan nan a bada ita ne ga wanda suke fakirai sadakawa wanda suka dakata da kansu ba don komai ba sai ko dan fita don taimakawa addinin Allah ai haba su an fi suka tsare kawunan su alal jihadi ta yaki da koyon ƙur'ani da koyon ilimi ba su da ikon yawo a duniya ba sa fita tafiya don neman abinci su ne fakiran muhajirai bihari wanda bai san halinsu ba sai ringa ɗaukar su mawadata ne saboda yadda ke kamewa daga rogo kana kane su da alamar su menene alamar ta su tsantsan da kai da nuna su ba komai ba ne ba sa roƙon mutane ballanta na a ce sun dace ai ba roƙon daga gare su ba dacewar na hawa arba'i ne a ce su kamar arbaniya ne ko dai ta wani malamai suka ce magana ce ta wakace wani lokacin su kan yawa wani lokacin su ragu sai su ragu su ragu su ragu sosai saboda wani suke zaune a suffa da wasu su yi aure su koma gidajensu wasu kuma sai a yi baki dewa kuma su zo duk su rusku da ahalin su don shi yasa ba wai suna da adadi ne muayyani a koyaushe ba su ne ahalin sufa ma abu tarin fan masallacin manzala wanda aka ce su ne farkon sufaye su ne jagororin sufaye fasadatu sufiyuhum ahalus sufa fi zamanin rasuli fa'alan wasfa jagororin sufaye ne su ne a halin sufati zamanin manzan Allah sai sa zama suka ce ai sufiyu daga sufiyu ne aka yi wato ibdali ya koma sufiyu sufiyu ne ni zama ni rayuwa irin rayuwar ahalin sufati a sai zama da rasuli zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa alam wasfa ka san wannan sifa ka san sifatar su daga shekar sufi ne amma wancan sufin da ahalin sufati gaba daya ka jefar da su ka ce sufi ne kai dan ka sa wa mutane roƙo ko abin da ya kama da haka Allah dai su wancan an faɗa a hakkin su la yas'aluna nasa ilhafa to dan kawo daga bisa idin Allah ya kare yadda a gare shi cewa wasu mutane daga mutan Madina sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su sun roki manzon Allah ya ba su sai ya sake roƙansa ya sake ba su hatta na fi da mayan da har abin da yake wajen sa ya kare fa da mai kuma yin ya zama ba abin da ya rike a wajen manzo Allah ya ce da su duk abin da yake waje na daga dukiya ba zan boye shi ba daga gare ku wanda ya kokarin ya kame Allah ya bashi ikon bisa ya kama wanda ya kokarin ya nuna wadata Allah ya wadata shi wanda bai da shi amma dai tare da aka yi ta kamewa ka a san babu to sai Allah ya hude ya hude masa fuska wanda ya jure Allah ya bashi ikon juriya ba a bai wani baiwa ba fiya wanda yake ya fiye ruwa fiye da juriya juriya ita ce babban jari ko mai babban jari mafi sarri rahatul kalbi akwai lil kalbi akwai hutun zuciya cikin juriya da hakuri wani jismi da jiki wani ra bi hukumin la yadda da hukuncin Allah wal ajru alai lada akan juriya da hakuri la nazira lahu ba kamar sa ba wani lada da yake akai kamar ladan hakuri da juriya wani subhanahu wa ta'ala yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab ana bawa masu hakuri ne ladan su ba iyaka masu juriya ana ba su ladan su ba iyaka wani hadisi duk mutum da sun ruwaito shi buhari da mutum da abu dawud da tirmidhi da nasa'i buhari da mutum da tirmidhi sun fita hadisi wanda ya musulunta hakika kam ya raba wasu ya zama an azurta shi abinda zai rike rayuwarsa ba sai ya bukaci wani ba amma ba wai an ba shi jiya ya nuna ba Allah kuma ya wadatar da shi da abin da ya ba ya bashi wajen zuci da abin da ya bashi ya zama zuciyarsa da ba ta wani hange hange ba rayuwa yake ta sai ya yi gini kaza ko sai ya yi kaza ko ya yi kaza ba a rizqul kafafu rizqul kafaf kuma ma kana garar hajji shi ne wanda ya zo gurgurun bukata fala fakara yunsi wanda yake ba wani talauci da zai sa ya manta da Allah yurgihi ba talauci bane ba halin talauci da zai sa ya manta da kansa a ba kuma wadata da za su sa ya shishige wanda yake musulmi dan Allah ya bashi ya azuta masu da wadar zuci da arzikin da kamewa to wanda hakika ya rabauta rabauta mai girma sadi mazalar sallallahu alaihi wasallam da ya ce Allah matsalar da Ali Muhammadin Gotan to wannan kada ya ishe mu ya ta ruwayar ya bangiji ka sanya arzikin iyalin gidan annabi ya zama iyaka abinda zai tsaya da rayuwarsu a wata ruwaya a wadata ba yawan dukiya ba ne wadata sai dai ita wadata wadar zuci wadar zuci a ce zuciya ba ta hange-hange amma da irin abin da aka tara in akwai hange-hange ai ba wadata dan kama daga abin huraira Allah ya kare da a gare shi ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam maza da sallallahu alaihi wasallam yace na rage da ubangijin da numfashi na kore na tabbata ga ikonsa wala ce da ku yaro kigiyarsa da itace a doro a baya ya fi masa khairun da daure ba fata ba akan yarko khairun lahu ya fi masa din an ya taya rajulan daga yaje wajen wani mutum ya ce zai roƙe shi shi wanda aka roƙa din ya ba shi ko ya hana shi an kawo daga hakimin hizamin Allah ƙara yadda a gare shi ya ce na roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani sannan na sake roƙonsa ya sake bani sannan na sake roƙonsa ne ya sake bani sannan ya ce kai hakimu dukiyar nan da kake gani abu ne mai daukan hankali kore-kore mai dan hankali mai daɗi wanda ya rige shi da yalwar zuciya sai a sanya masa albarka a dukiyar wanda kuwa dube shi da hange-hange yana ta hange ta yanzu kudi sun kai ka zabura da gobari nan da wata kaza kudin da kai ka zabura sai yana ta wannan hange-hangen to ba za a masa albarka ba a cikinsa duk yadda ya kai sai ya tsaya wani hanya-hanya har gaba ɗaya gama rayuwa bai huta ba ya tara ya tara ya tara amma ba hutu tallazi ya kudu wala kama wanda yake ci ne baya goshi hannu madaukakiya ita ce mai bayarwa ta fi daga hannu ta kafa ita ce mai karba a kemar da zami ya ce ya ce ya rasu lallahi na rantsa da ubangiji da aiko ka da gaskiya la arzahu ba ba zan sake nacewa wani ba da sai ya bani bayan ka har sai na rabu da duniya shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi zamanin sai na abubakar sai abubakar ya kiran hakimu zo ka karbi kyautar ka ta baitul mali sai na umar ya kiransa allah kare yadda a gare su suka ba shi hakkin sana daga baitul mali ya ki karba shi ainihin ne wa manzon allah alkawari daga nan a gairu wannan hujjoji a kan cewa bawa mutum ya yi wa wani maɗaukaki alkawari akan kula da wani abu na addini ko da abin ba wajibi bane ya kuma ya tsaya ya kula da shi ya zama yana da matsayi kamar irin wasu alkawura na yan ɗariƙa kenan da wasu suke ganin gaba ɗaya ma ai ba hujja a kansu ai ba ba ma hujja to ko irin wannan hadisin ai hujja ne akai ya karba din nan Allah ba daidai bane amma ya alkawarin cewa ba zai karba din ba kuma ya cika din ya cika da alkawarin nasa ya zamo bai karba ba to sun matofiya sannan aka karɓi ransa a zamanin sayyidina umar wannan hadisan guda biyu wato da wancan na abu huraira da wannan na ke mun zamin duk mutum ya tsinan sun ruwaito su amma ban da abu dawuda wato buhari da muslim da tirmidhi da nasa'i abi dawud ya fita hadisi hannaye uku ne hannun Allah ita ce madaukakiya shi ke bayarwa ga kowa shi kuma wanda Allah zai ba shi shi ma ya dauka ya ba wani ita take bin wato shi an ba shi shi ma din kuma ya dauka ya bayar hannun mai roƙo ita ce koyaushe daga ƙasa duk abin da ka san kafi karfinsa ka bayar kada ka gajiya daga yaƙi da zuciyarka ita zuciya koyaushe cewa take karke ko ce abu su abu da wani zai ba ta rika ɗauka yau kamar gobe ka rufe rotun ba ba da wayo ne to ka kasa yaƙi da ita akan wannan ka za ka yaƙi da ita wannan din ba ita ta kawo ma ba ba da ba da ka ce ta kawo ma ba Allah ne ya baka an kamar da sai da umar allah kare da a gare shi ya ce maza da sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba ni kyauta in ce ya rasulullah ka ba shi ban wanda yake ya fi da bukatarsa sai maza allah ya ce ka karba tun da dai ba ka kai ka karba ba idan wani abin zo ba daga dukiyar nan alhali ba kana hange-hange ba ne ba roƙa kai ba to ka karba abin da bai zo ma haka ba abin da sai ka roƙa za a baka fala turbihu da saka kaka wahal da kanka akai kaka wahal da kanka akai Buhari da Muslim da Nasa'i suka ruwaito wannan hadisin Buhari da Muslim sun ruwaito da hadisi hakika dukiyar nan tana da taukan hankali tana da kawatawa tana da daɗi ruwa dukiya ko aba ce da za a ce ba dalla abin da musulmi zai mallaka musulmi ya yi kuɗi ai abu ne mai kyau a ce musulmi ya yi kuɗi amma fa ba ga kowa ba kaga sai kai musulmin ne an ce musulmi ya kuɗi abu ne mai kyau ka je ka ta tara dukiya a'a ga wanda ya ɗauka ya ba miskini ya ba maraya ya ba matafiyin da hanya ta yanke masa lamarin da tanin wanda yake daukan dukiya ba da haƙƙin dukiyar ba wato ba danye abin da ya dace da dukiyar ba sai zan kamar wanda yake ci ne baya goshi kuma dukiyar nan tasa sai ta ba da shaida a kansa ranar alkiyama sai ta zamo azaba ce a kansa ranar alkiyama an kafo daga abu huraira ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya ce ko daga sayyidina Umar ya kafo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba gushewa yana roƙon mutane har ya zo ranar alkiyama musu'atu lami ba tsokan nama a fuskarsa sai ya zo kwarangwal a ranar alkiyama sai zo kwarangwal a rawahu shayani ba wajen mutum ya suka ruwaito wannan hadisin nasa'i ya fi hadisin kan jama'a da kun san irin abin da ke cikin roƙo da ba wanda sai taka kafa sai je wajen wani dan ya roƙe shi wani abu
عن عبد الله an karbo daga abdullahi ibn mas'udin Allah ya kare yadda a gare shi النبي صلى الله عليه ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم manzo Allah ya ce من أصابته فاقته wanda talauci ya same shi فأنزل هذه ya saukar da talaucin nan nasa ga mutane shikenan faɗa wannan yau ba ko yau gidan ba ko me yau kaza da kaza لم تصدق to ba za a toshe bukatar tasu ba sai ya ci gaba da talaucin kullum talaucin sai ya zamo gaba yake وأنزل هذه wanda ko ya saukar da bukatar tasa ga Allah Allah ka ga halin da nake ciki Allah kai ne mai tsayawa ka tsaya min Allah kai ka tsaya min ka tsaya min أو شق الله to له abu ne a kusa Allah ya kawo masa wadata إما بموت ko dai ma ya mutu a kusa أو غنى ko wadata a kusa
رواه أبو داود a Abu Dawud da Tirmidhi ne suka ruwaito wannan hadisin وقال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إن يتكفل لي a kaga in ya mutu a kusa kenan ya mutu ba shi da wani abu da ya bari da za a yi masa hisabi a kansa a lahira daman ya je ne kanan salima ya koma ga Allah saliman bai bar wani abu da za a yi ta tambayar sa ba kai kaza da na baka koya ya- ya kai da shi ya me kai da shi ya aka yi ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ya takaffalu li wa zai lamince min Allah ya tsala na ta cewa ba zai roki mutane komai ba ni ko zan lamince masa cewa zai shiga aljanna فقال قرآن Saubanu ya ce, Ni zan lamince man, وكان لا يسأل أحدا شيئا sai ya zama Saubanu baya roƙon kowa, komi.
رواه أبو Abu داود Dawud ya rawaito wannan hadisin, shi ma dai wannan hujjar, wannan hadisin hujja ne kamar kamar wancan ga tsare-tsare da yawa na ɗariƙa cewa lamince wani abu cewa wani abu ma wanda yake daidai amma a lamince ba za a yi ba tunda akwai inda roƙon a yake a yana ma mutum ya ya roƙa amma in ya lamince cewa ba zai ba sai ya zama a sannan ya bari ya bari to wani kuwa wani kuwa inda ya gamu da shaidi wanda yake kamili ya iya ya shan ya faɗa masa haka ya iya lamincewa kuma zai zamo ya samu haka da wa kala firasi firasi ya ce ya rasulallahi أسأله ah, ni bara in roƙa قال لا ya ce kakkace za ka yi roƙo وإن كنت لابد سائلا amma in ya kama dole sai ka roƙa da فسل to ka السائل dubi na kirki ka roƙe su ka dubi na kirki ka do- ka roƙa رواه أبو داود abu dawuda ne ya ruwaito na hadisin da nasa'i عن an سمرة kama da saboda samun jundubin Allah ya kare da gare shi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallama قال manzo Allah ya ce المسائل roke roke وجوه a wato yake ne da mutum yake kushe yake ya fuskar fuskarsa da ita ومن شاء duk roƙon da kai to kamar ka yi wa fuskarka ya fushi ne eh, ka ka ka kai mata jini wanda ya ga dama sauka a namiji ya share fuskar tasa ya tashi da namansa cikakke na fuska shi ne ban roƙo ومن شاء a wanda ya ga dama ترك إلا in taraka to ya bari ya ta roƙon ya ta roƙon in ya so ya zama ya zo ranar alkiyama yadda aka faɗa a baya fuskar sa kwarangwar ba nama ba komai sai kashi إلا أن يسأل الرسول ذا سلطان sai fa in mutum zai roƙi mai mulki ne in zai roƙi mai mulki ne to wannan fa ai mai mulki daman dukiyar jama'a tana hannunsa أو في أمر ko a wani lamari da dole sai ya roƙa abu ne wanda ya kama dole dole sai an yi bayan da za a yi da to dan yayi roƙo dan ai wannan wannan ba laifi bane رواه ashabu sunan masu nan ne suka ruwaito wannan hadisin sanan da sun san albabu ta su ko